هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha uku ga watan juma'a saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1429 daidai da sha biyar ga watan jun shekara ta 2008 wannan shine kasad na goma sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibnu ismail al-bukhari karatun da muka yi mishi take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi har yanzu ba mu gushe ba muna kitabul imani a ƙarƙashin babu man ƙala innal imana huwal amalu babin da ke bayani akan malaman da suka ce ai imani shine aiki wannan babi jama'a yana ɗauke da saƙonni ne masu girma saboda imamul bukhari na ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi jidali da mutanen da suka yi musu da ainihin cewa aiki ba shi da alaƙa da imani imani ba shi da alaƙa da aiki suka ce in dai ka faɗi kalmar imani da fatar bakinka zuciyarka ta amince to ka sha sharholiyarka matsayinka ɗaya da annabawa da salihai da duk daraja ba annabin da ya fi ka imani ko baka yi aiki ba suka ce shikenan ka gama kaiwa waɗannan mutane su ake cewa murji'a murji'awa to domin ahalus sunna ya san wace hanyar ake bi ake tabbatar da aƙida a ahalus sunna sai na kawo bayanan da na gabatar a jiya da bayanan da na gabatar a shekaran jiya da bayanan da na gabatar ma'ana kasar na sha shida sha biyar sha hudu da har kasar na sha uku duk na ta sharhin waɗannan matsalolin ne domin ahalus sunna ya gane wace hanya ake bi wajen tabbatar da aƙidar sannan ahalus sunna ya sake gane cewa wace hanya ce ahli sunna yake bi yake hujja wace hanya ce kuma ahli sunna yake karban hujja to waɗannan irin mutane da zaka ga nasoshi karara sai su ki yarda da su sai ka ji suna wasu maganganu sabanin su waɗannan hanyoyi su kuma suke bi suke hujja yaya suke karban hujja sannan yaya suke mu'amala da hujjar da ahli sunna ke basu yasa ne bayanan da ne a jiya da shekaran jiya ko kuma a kasar na sha shida da kasar na sha biyar in Allah ya so bayanai na da na ajiya babu shakka bayanai ne waɗanda yake sun tayarwa da musamman malaman islamiyya hankali akan cewa malaman islamiyya suna ganin kamar an sallabe musu malanta ba a sallabe musu malanta ba amma an sallabe musu abin da suka ɗaukar wa kansu ne ba su kai ba shine malamin islamiyya ya ɗauki wa kanshi cewa shi malami ne mai fatawa malami mai fatawa daban yake da malamin islamiyya malamin makaranta ma'ana malamin masallaci da zai tara jama'a yana karantar da mutane daban yake da mai fatawa muna son ne kowa ya shiga cikin taitayin shi kowa ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi idan ba haka ba sai fauba ta faru sai hayaniya ta faru kamar yadda yanzu muke a ciki mu ahli sunnan Najeriya duk garin da kaje zaka samu ahli sunna suna cikin hayaniya da rudani abin da ya kawo shine wasu malaman islamiyya ne da malaman masallaci suka ɗauki kujeru na masu fatawa waɗannan maganganun jama'a na yi ta misali har ne maganar da malamai da yawa na islamiyya sai suka ji maganar ta kafe musu kusa a ka cewa ni a haƙiƙanin al'amari a wannan rayuwar a nan ƙasar ba ni ganin akwai wanda ya taka martaba ta mufti ko mujtahidi wanda bi ma'anar kalima ba bi ma'ana a siyasiya ba irin abubakar mahamudu gumi haka wannan abin yake a zuciyata haka na ƙudurce haka na amince ba don komi ba saboda abin da na sani na dangane da malamai waɗanda suka faɗi game da waye ya cancanta ya fatawa sannan a ɗabbaƙance sai na ga abubakar gumi shine ya cika irin waɗannan abubuwan misali daga cikin matsalolin da Malam Bakar Gumi ya tattauna waɗanda zai nuna maka ka gane cewa shi mujtahidi ne kuma ya cancanta yana cikin karantar da Sahihul Bukhari wata ran sai wani yace ala gafarta malam an ce makilin wato makilin ba close up ba ba sau an ce makilin ana hada shi da kitsan alade yaya abin yake sai malam yace to saurara sai ce ina wani ikira wani cikin ɗaliban shi ya ce to ka zo tun kana yaro kake karatu akan chemistry ka je ka yo mana bincike akan shin akwai kitsan alade a cikin makilin bayan lokaci ma'ana bayan kwanaki ko makonni sai zo da sakamakon binciken shi a rubuce da bayanai na ƙa'idojin yadda ilimin ya nuna sai ya zo sai malam ya ce to zo ka yi jawabi sai ya zo ya miƙe a gaban malam sai ya fara karantawa to sai malam ya ji terminologies da technicalities sun fara shigowa na malaman kimiyya ana sodium kaza ana zero point kaza sai malam ya ce saurara abin da muke so mu ji shin akwai kitsan alade a cikin makilin ya ce a sakamakon bincike shine babu sai ce to alhamdulillah kai mana abin da muke nema sai ce don haka jama'a ku ci gaba da amfani da makilin babu wannan abu to yanzu kaga wannan aikin aiki ne na mujtahidi wanda ya kware amma inda malamin islamiyya ne ana kawowa sai ya dubi Allah maɗaukakin sarki ya haramta cin naman alade ya haramta kitsan alade sai ce haramun ne da farko ba zai bincike gane gaskiyar maganar da tabbacinta ba kawai sai buga fatawar kafin nan shikenan fatawar ta wuce gombe to duk sai ta ruɗa ƙasa sai an dawo an bincika sai a gano abin ba haka ba ne sai kuma ya dawo yana mutsu-mutsu ya rasa yadda zai yi shi da ya saki fatawa ya harba ta to da zaran an yi ganganci an sa kasar an ɗauka kuma fa wani yana tsintar abin a wani gari sai ce kasar ya zo mishi daga gari kaza wani babban malami ya yi jawabi bai san cewa malamin islamiyya ba ne saboda ya ji an sa a kasar jama'a kun fahimta misali malaman Saudi Arabia idan aka kawo musu mas'ala dangane da fatwa idan abu ne da ba su san shi ba sai su irin yadda ko ga malam yayi sai a ce a je a nemo waɗanda suka san abin su zo su yi bayani yaya abin yake a ƙarƙashin bayanan da suka yi sai malamin ya gano haƙiƙanin abin to sannan sai faɗi hukuncin musulunci mu anan galibi na ɗaya malamanmu suna da matsala mafi yawancin malamanmu ba su dace da zamun nan da suke rayuwa a ciki ba abu na farko matsalar farko da muke fuskanta kenan ba su dace da zamanin ba don ba su san me zamanin yake ciki ba don sun janye jikinsu daga komai na biyu idan matsalar ta taso to da sai su je su samu waɗanda suke su ne ahalul zikiri waɗanda suka san abin sai su tambaye su a ƙarƙashin wannan bayanan da aka yi musu to sai su fitar da hukunci shine abin da Malam Bakar Gumi yayi anan Malam Bakar Gumi alƙali ne shari'ar musulunci ya ƙware a kai bai san chemistry ba amma da matsalar ta taso sai ya dubi abin ai wannan abin ga wasu masu ilimi waɗanda suke ta'ammuli da abin a bincike su mana jama'a kun gane wannan wannan yake nuna kenan ashe idan har a wannan zamanin muna son mu fuskanci wannan zamanin da malantar da ta dace da wannan zamanin to muna buƙatar abu na farko babu shakka lalle ne malamanmu su san menene ake ciki game da duniyar tattali game da duniyar siyasa game da duniyar rayuwa da abubuwan da suke da alaƙa da waɗannan idan ko ba haka ba to duk abin da ya taso sai su koma sai su rinka bincike. to in kuma ka ce ba haka ba sai a dawo a ce to yanzu dai abin da ya fi zaman lafiya wanda wannan maganar da zan faɗi ita na fi gamsuwa da ita musulmi su tashi su tsara wani syllabus wato wata manhajar karantarwa tun daga 'ya'ya ƙanana har zuwa girman su yadda za su girma a bisa sun kware sun iya game da karatu na addini sun iya sun kware game da karatu na ainihin zamani da kuma gano menene duniyar yau take a ciki wanda wannan shine tsarin syllabus din da magabatanmu suke don haka za ka ga malami a shekara 700 ko 800 da ta wuce kamar shekul islam ibn taimiya ya kware game da fannonin addinin musulunci in aka to game da harkar likitanci sai ka ji ya kware in aka tafi game da harkar biology sai ka ji ya kware in aka to dangane da psychology sai ka ji ya iya game da engineering sai ka ji ya iya me yasa syllabus ɗinsu ne yake graduating ɗinsu a haka to daga baya da tafiya ta tafiya sai malamai suka ce to ba su ba abin da ya shafi duniya gaba ɗaya don haka abin da ya shafe su tsurar karatun aƙida da ibada wannan shi ne kawai za su to duk abin da aka zo da shi sai ka ga ya shige wa malaman mu duhu ina fatar mun gane yanzu mas'ala dangane da saye da sayarwa da na taɓa muku magana dangane da gudanar da ita ta hanyar fasahar zamani da ake kira intanet wannan matsalar yau da za ka je ka tambayi wani malami madadin ya ce bai sani ba sai ya hau fatawa a kai sai ya hau fatawa a kai ƙarshe fatawar sai ta isar zuwa ga me zuwa ga ko rashin halacci ko halacci akan abin to amma menene abubuwan da ke cikin abin yaya abin yake bai sani ba kun ji wannan matsalar kenan don haka malaman islamiyya ba wai an, an zubar muku da daraja ba ne a'a ana taka muku birki ne domin kuna shallake matsayinku na ɗaya kenan na biyu don haka ka gana yo gayyar waɗannan littattafan ba don in karanta ko shafi ɗaya ba don kawai in faɗakar da kai malamin islamiyya ka gane bambanci tsakanin fatwa da mas'ala fatwa ita ce mata ummu bihil balwa mas'alar da za ta zo ta game al'umma kamar waccan yanzu waccan cewa makilin yana ɗauke da kitsan alade ko baya ɗauke da kitsan alade wannan matsala ce wadda za ta zo ta rikita al'umma to malamin islamiyya ba ruwan shi yanzu zai danna fatawa a kai amma mujtahidi zai dubi wannan mata ummu bihil balwa ce sai tsaya ya dubi ka'idojin fatwa amma in mas'ala ce ita ce abin da ya shafi wane in ya zo ya ce maka ala gafarta malam na noma wake ne nake so zan yi zakka yaya zan yi sai ka buɗe risala ko bulugul marami sai ka karanta mishi shikenan sai zaka a ƙarƙashin wannan jawabi da kai mishi wannan ba matsala ba ce wadda yake za ta rikita al'umma amma yanzu a'a misali nerar najeriya an yi mata zakka ko ba a yi mata zakka nerar najeriya riba na shiga cikinta ko ba ta shiga wannan ba matsala ba ce wannan fatwa ce malamai ne za su zo su tattauna ta to amma in ka zo kai malamin islamiya ko malamin masallaci sai ka tattauna musu ita a yadda za ta zo ta rikita su shikenan sai duk gari sai rikice sai ƙasa sai ta ruɗe sai hayaniya sai ta faru don haka mu iya bambance tsakanin masailu da kuma ainihin al'amuran da suke na fatuwa ne ina fatan kun gane don haka ina fatan da Allah duk wani malamin islamiya da malamin masallaci don ya gane matsayin shi ya nemi wannan littafi mai suna alfutiya wa manahijul ifta gashi Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashkar shi ya rubuta ainihin wannan littafi fatawa da kuma hanyoyin da ake bi ake fatawa a cikin wannan littafin ya tsaya ya tattauna su waye suke fatawa wace hanya ake bi ake fatawa da abubuwan da suka shafi wannan sa'annan sai wani babban malami gashi shi ma al-Imam Ibn Salah mai littafin muqaddima ta ilimin hadisi gashi yace adabul fatwa وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه yace ladubban fatawa da sharuɗan mai fatawa da siffar wanda za a yi wa fatawar shi kanshi da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi wannan mutum ɗaya na iya zuwa maka da matsala guda mutum biyu za su zo maka da matsala ɗaya amma sai zama amsar da za ka ba su kowanne daban-daban gashi al'imamu ibnu salah ya rubuta wannan littafi yana da kyau ka neme shi sannan aka samu wani malami gashi shi ma Dr. Abdulaziz ibn Abdulrahman ibn Ali al-Rabi'a wanda yake profesa ne a kulliyatu shari'a a Riyadh a jami'atul Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya mai suna al-Mufti fi shari'atul Islamiyya mai fatawa a cikin shari'ar musulunci wa tatbiqatuhu fi hadha al-asr da kuma yadda za a ɗabbaka matsalolin fatawa a wannan zamanin a ƙarƙashin wannan jama'a na so in tuwo muku da wani littafi yanzu ne na tuna akan fatawa fil hawa matsalolin fatoyi da ake a gidajen rediyo da talbijin da matsalolin fatoyi da ake buga malamai ane musu ta hanyar waya kun san wannan yana daga cikin haɗari da fitintunun da suke ƙara rikici a wannan zamani sai a buga wa malami waya a gidan rediyo sai a ɓaro matsala babba sai ya fara ansa sai mai gabatar da fatoyin sai ya ce to algafata malam sai dai kuma lokaci ya gintse mu kuma wannan matsalar in ba a tsaya an tattake ta ba to fitina za ta faru don haka malamai suka tsoratar game da hadari da ke tattare da irin waɗannan fatoyi da ake a gidajen rediyo da gidajen talbijin musamman yanzu da za a ɗauka a bugawa malami waya ala gafata malam tambaya nake daga ina daga gari kaza me kake tambaya a kai sai ce maka ina hukuncin kaza da ka fara yin bayani sai ka ji ɗit credit ɗin shi ya ƙare ustazu dama naira talatin da takwas ne a cikin wayar kalmomin da ka fara faɗi sai je sai ya a gari ya ce na je na buga malam wane ya mun fatawa akan kaza shi yasa so da dama in suka bugo waya suna tambaya sai in ce ka shirya eh nawa ne cikin wayarka kana da kamar naira dubu biyar a cikin wayarka ko dubu goma a to baka shirya ba ka nuko gari ka taho zaria saboda matsalar da ya kawo matsala ce da take bukata a tsaya a tattauna a tattauna amma wai shi so yake ji kawai ya halatta ko bai halatta ba akwai abin da zaka ce ya halatta amma sai ka yi bayani sannan halaccin da fuskar shi za ta fito amma shi kawai zai je ce wani ya ce ya halatta sauran bayanan fa sai gintse tunda dai ya ji ra'ayin wani sai sake bugawa ne algafata malai na hukuncin kaza sai je ce malaman duk sun ce ya halatta ko kuma malaman sun ce ya haramta ko kuma malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malaman duk sun ruda mu akwai hadari game da fatoyin zamani da ake ta hanyoyin waya jama'a ina fata an gane sa'annan sai aka samu babban malami al-Imam Abdulrahman ibn al-Jawzi gashi shi kuma yace ta'zimul futiya girmama fatawa kasancewa fatawa harkar ta tana da girma ba a bace wanda za a yi mata wasa ba ibn jauzi ya rubuta wannan littafi sannan sai kuma babban malami a sheikh siddiq hassan khan gashi zakhiratul muhta zakiratul muhti min adabil mufti zukharul muhti fi adabil mufti gashi siddiq hassan khan ya rubuta wannan littafi game da ladubban yadda mai fatawa ya kamata wa ya kamata ya fatawa ina tabbatar muku har ga Allah in har da malaman islamiyya za su zauna su karanta littafan nan wallahi ba ma fatawar ba wani ma sai ya gudu ya balla dan shi islamiyya ma sai ya daina karantarwa ba ma wai fatawar ba tukuna islamiyya ma sai ya gane ashe karantarwar ma matsala ce don ba kowa ne ya iya karatu ya cancanta ya karantar ba sannan ga wannan mausu'a ce encyclopedia ce game da matsalolin fatawa gashi al-mawsu'a fi adabil fatwa gashi nan yace adabul fatwa wa shurutul mufti wa sifatul mustafti wa ahkamuhu wa kayfiyatul fatwa gashi jama'aha wa haqqaqaha wa allaka alaiha dr ahmad badruddin hassun doktora daula fil doktora fil fiqh al islami mufti mahafiz halab gashi mufti ne na ainihin wato yankin kasar halab a cikin suriya to doktoran shi ce wannan phd thesis din shi ne gashi jama'a ya har hada akan matsalolin fatwa to abin da nake bada shawara shine malaman islamiyya su yi kokari su samu waɗannan tafai da sauran ɗaliban ilimi don kowa ya karanta sai ya dawo cikin taitayin shi a nan ne za ka gane cewa to a wannan zamanin in kana son zama mai fatwa za ka yi karatu za ka yi bincike amma ka sani da cewa yin fatwa tana buƙatar banda tsurar karatu akwai gogewa da dadewa da mu'amala da jama'a da mu'amala da matsaloli a cikin harka ilimi sannan za ka iya yin fatuwa ina fata an gane don haka shi kuma al'imamu amir san'ani mai subul salam ya rubuta littafi yasa irshadun nuqad ila taysir ijtihad ijtihad yana da sauki in kana so ka zama babban malami zagewa za ka kai ta karatu ka yi karatu ka yi karatu ka yi karatu sannan ka zage wajen sanin me ake ciki game da harkokin yau da gobe da mu'amaloli da jama'a da sauransu in ba haka ba ba wai ainihin kawai shikenan daga ka iya karantar da 'yan matan anguwarku har da qur'ani shikenan sai ka naɗa kanka mai fatawa ko dan an ɗauko ka kai hafizi ne ka haddace izu sittin an naɗa ka kai ne limamin anguwa ana akramaka Allahu kana karɓe to amma faran da fatawa ta zo to kaka ansa ita ce mas'ala da ta shafi al'umma jama'a kun fahimci wannan da kyau ko yanzu misali waɗannan matsalolin guda biyu zan tsogalo muku su ne ba zan amsa su yau ba amma zan ainihin basu bashi a cikin kasar na sha takwas zan amsa su insha Allah da na ɗan tsogalo wannan matsala a jiya shine wasu sai suka tambaya suna bincika to yanzu malam muna da matsala wadda ta taso mana mu ma'aikata ne a ABU mu ma'aikata ne a National House of Assembly an ce za a ba mu loan na mortgage za a ba mu bashin kuɗi game da gidaje game da kaza game da kaza ina hukuncin wannan a musulunci to kafin in ce komai wanda sai ranar gaba zan ce in Allah so matsalar ita ce an yi musu fatawa cewa haramun ne kai tsaye to yaya aka yi mortgage ya zama haramun shi ne za a ce za a baka naira dubu ɗari biyar wannan naira dubu ɗari biyar za a ce a cikin shekara uku za ka biya ta amma kuma in ka tashi biya za ka biya da ainihin 6% wato kashi shida bisa ɗari na abin da aka baka to kawai malamansu sun ce musu haramun ne sai suka ce musu riba ce sai na ce musu to assignment ɗin da zan baku shine ku je ku ga ita riba ga yadda take riba ita ce ka ci bashi a cikin abin da ya shafi zinare ko azurfa ko kuma dabino ko ainihin makamantansu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ka ci bashin shine zinare ɗari ka ci bashi za ka biya rana ita yau da rana ita yau ta yi sai baka samu damar biya ba sai ka ce wa mai kuɗin alhaji ko ranka ya daɗe ko wane ne ba zan samu damar biyan kuɗin nan ba yau ina son a ƙara min kwana biyu sai ce a'a ko ka biya yanzu ko kuma kuɗin suna ƙara kwanaki kuɗi na ƙara ƙaruwa to wannan ita ce riba riban nasi'a haramun ce akwai ribal fadli ita kuma ka bayar da ainihin dabino tiya biyu a ɗauki dabino tiya ɗaya a baka wannan ribal fadli ce to yanzu a ƙarƙashin wannan ita ce kawai riba to ya aka yi mortgage wannan ya shigo wanda shi tun ranar farko ne aka yi maka sharaɗi za a baka naira dubu ɗari biyar amma fa gashi a rubuce in ka zo biya nan da shekara uku zai zama za ka biya tare da wannan bashin za ka biya da 6% na haka wannan ko kusa da riba ma bai ba a samu babin da za a sa shi amma da yake malaman islamiyya ne suka dilin da matsalar sai suka ce kawai riba ne ma'ana tun farko ma ba su gane mecece riba ba tukuna to matsalolin da ake fama da su kenan duk inda ka je in ka tambaye shi yaya abin yake kamar yadda na faɗa jiya wani yana ta hayaniya yana cewa jidda miƙati ce jidda ba malamin da ya taɓa cewa jidda miƙati ce hatta waɗanda suka yadda a ɗauki harama a wurin cewa suke ana iya ɗaukan harama a wurin amma ba su ce miƙati ba ce dan ka ce miƙati ne to yanzu kamar ka kawo salloli ne guda shida sai ka ce ga kuma wata sallah ita kuma ya sunanta sallah hantsi to banda sallah asuba ga sallah hantsi ga ta azhar ga ta la'asar ga ta magariba ga ta isha sai a ce to yanzu ƙara sallah hantsi da kai akwai dalili akan cewa sallah hantsi ita ma farilla ce kamar yadda asuba da azhar suke sai kana da nafsi amma yanzu zaka iya cewa za a iya shiga masallaci ai nafilar tahiyatul masjidi saboda haka dole ne sai kun tsaya kun natsu tukuna kun gane yaya harkokin ilimi kenan abin da ya zo maka cikin kwakwalwar kawai shikenan sai ka arrafa shi a haka sannan sai ka je ka ci gaba da gina hukunci ba don haka shawarar da nake bayarwa jama'a ku yi taka tsantsan kuma ku ji tsoron Allah saboda hadisi fa ya zo sahihi a cikin sunanin nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake wanda duk aka yi wa fatawa sai ta zama ba daidai ba to zunubin fatawar yana kan wanda ya mishi fatawar sannan su imamu maliku suke cewa sadda aka yi maka fatawa za ka yi jawabi ka ɗauko wutar jahannama cikin surar kwakwalwarka ka kara a gabanka ka gani da in fa fatawar nan ta zama da matsala to wutar jahannama za ka shiga amma yanzu jama'a ku dubi yadda harkokin fatawa suka zama sun yi araha tasaddara littadrisi kulli muhawwisin balidin tasamma bil faqihil muhaddisi yanzu a harkar fatawa a gidan rediyo har ta zama mai har ta zama siyasa an ɗauko malam wani yayi fatawa sai yan kungiya ka za su ce sai to mu ma muna son a ji muryar namu malamin dan haka shi zai yi fatawa bako mai zuwa ya iya bai iya ba mufti jama'a kwaya ɗaya ne ake samu wane ne mufti na daula mufti daula shi za a zaunar jama'a a tashar talabijin ko tashar rediyo a ka'idar yadda muka ake harkar fatawa a duniya sai a zaunar da shi shi kadai a tashar talabijin ko tashar rediyo sai a bashi kamar awa biyu in aka yi tambayar farko za a bashi ne sai sadda ya gama bayani ba wani bayani a yi mana a takaice sai sadda ya gama bayani ba wai irin yadda za a ɗauko wani malamin masallaci a ce to ala gafata malam muna da minti talatin amma minti ashirin ne za a yi minti kaza za a yi talla minti kaza za a yi da an fara sai a ce to saboda ana marmaza mutane su dan samu shiga ba za a zauna a tattake mas'ala guda ɗaya ba shi yasa kullum suka zo wuri na gidan rediyo za a yi filin fatawa eh za ku ba mu awa uku kuma za ku iya bari a tsaya a tattake wuri akan mutum guda a to ku yi tafiya ku mu ba sai an ji murya mu a gidan rediyo ba saboda muna duba hadarin da ke wurin ne shi kwadan gidan rediyo kawai kokarin da yake ya hada yan mintunan shi ya tashi ya tafiya shi yawo ya kamata jama'a kowa ya dawo cikin taitayin shi kowa ya san matsayin shi jama'a in ba don haka ba jama'a rudani bai gama wato rudani yanzu ya fara ruda al'umma saboda kowa kenan ya kai matsalar ya sa baki a cikin umurul amma al'amuran jama'a na baki daya kamar yadda yanzu abin yake yanzu duk islamiyyar da kaje sai ka samu akwai wata matsala wadda suna nan suna fama da ita amma sun kasa gane abin da ya saka su a matsalar shi ne ba su fa aje kansu a matsayi ba ne don haka muna kira zuwa gare ku kawai ku ji tsoron Allah ku janye daga matsalar da tafi karfin ku ku tsaya iya abin da za ku iya yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to a ƙarƙashin ainihin wannan bayanai da muke in Allah ya so bayani na ƙarshe da muke so za mu yau dangane da murji'a shine mawqifu ahli sunnati wal jama'a min al irja'i wal murji'a kun doji bayani dangane da ainihin aƙidojin murji'a ko cewa suka ce in dai ka faɗi la ilaha illallah da baki ko baka yi sallah ba baka yi azumi ba baka yi komai ba daraja ka ɗaya da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ka ɗaya da mala'ika Jibril ba wata matsala to wannan ainihin wato cire imani da wato cire aiki da suka yi daga cikin sharuɗan inganci ko kuma sharuɗan kammala ko kuma abubuwan da za su cika su ainihin imani to ya ja ainihin matsaloli waɗanda malaman ahlus sunna ba su ainihin kyale akan haka ba shine zan karanto muku daga wannan littafi da nake ta muku ishara nake karanto al'amura daga cikin shi mai suna bara'atu ahlil hadisi was sunna barrantar da malaman hadisi da sunna suka yi min bid'atil murji'a daga ainihin bid'an murji'a wanda wannan littafi a sheikh muhammad ibn sa'id ibn abdullah al-kufairi ya ainihin rubuta shi aka samu kuma fadilatul doktor abdulrahman ibn salih al-mahmud ya ainihin yi wa littafin wato takariri ko kuma introduction malai ce laqad waqafa salaful umma min al-murji'a mawqifan shadida urifa bihi al-haq min al-batil haqiqa malaman salaf sun yi tsayin daka wajen gwagwarmaya da ainihin murji'awa ba don komai ba saboda a iya bambance gaskiya daga ƙarya wasu sunna min al-bid'a don a iya bambance sunna daga bid'a فقامت الحجة أكركشن هكا سي حجة تطيو واستبانت المحجة سنن حنير دمن زن الله يبر جماعة تبين قررا وهذا ما وعد الله به في في قوله تعالى wannan ku dama shine alƙawarin da Allah ya yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu tsare shi qur'ani shi yazo da saƙon aƙidar musulunci duk wanda ya gurɓata wannan aƙidar to babu shakka Allah ba zai kyale shi ba to na daga cikin tsarewar Allah ga alkur'ani shine Allah ya samar da malaman sunna waɗanda aka kawo gurɓatacce aƙida sai su dawo da ainihin tunanin mutane zuwa ga abin da yake daidai wannan ita ce aya ta tara cikin suratul abin nan al-hujr hijr cikin suratul hijr sai mala yace wa qad hafiza lana at-tarikh mawqif salafina rahimahullah min hadhihi al-bid'ah بل درج جماعة من أئمة أهل السنة إلى جمع ذلك وإبدائه في كتب العقائد تحت أبواب مستقلة yace tarihin musulunci a ƙarƙashin ƙoƙarin da malaman salaf suka yi sai da ya ainihin aje mana duk abubuwan da malamai suka yi game da wannan bid'ar yace kai an samu ma wasu malaman da suka kai ga rubutu dangane da raddi akan waɗannan ainihin aƙidojin a cikin littattafai ko kuma babuka na musamman كما صنع أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان كما يدعى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يأيك تحكى أجكل لتافن شميسونا كتاب الإيمان فقد ذكر بابا بعنوان ذكر ما عابد به العلماء من من جعل الإيمان قولا بلا عمل الإمام أبو عبيد يتشي ga bayani dangane da irin aibantawar da malamai suka yi wa duk wanda ya ce imani bai da alaka da aiki ma'ana imani daban za a iya yin shi cika ba tare da an yi aiki ba wani hau anhu min majalisati kuma waɗannan malamai suka hana game da zama da duk wanda yake da irin wannan bid'ar duk wanda yake da bid'a ta murji'anci jama'a malamai suka ce ko zaman hira kai ya haɗa ka da shi وقال أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة al'imamu abubakar al'ajurri ya faɗi a cikin littafin shi mai suna a shari'a ya ce babun fil murji'a babin da ke bayani akan murji'awa wa su'i mazahibihim inda ulama'i da kuma irin muguwar aƙidarsu da ra'ayoyinsu a wurin malamai wa qala ibn batta al-imamu ibn batta ya faɗi a cikin littafin shi al-ibanatul kubra yace babul qawli fil murji'a wa ma ruwiya fihi وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم babin da ke bayani akan aƙidojin murji'a da kuma irin abubuwan da aka ba da labari dangane da aƙidun nasu da raddodi da malamai suka yi musu saboda munin wannan aƙidar tasu wa ammal imamu abul qasim allalika'i faqad aqada fi kitabihi sharhu sharhi usul i'tiqadi ahli sunnah أكثر من باب في سلب المرجئة وبيان فضائه أما شيء الإمام اللالكائي جماعة جيزو تكل التافن شميسونا شرح أصول اعتقاد أهل السنة يا قل بابك ديواني دنيا أينهن تون أسير مرجئة يكما أينهن وات إدموك وأكيدس فقد قال مرة قا إن دي فدي أو نورين يتي سياق ما روي في تضليل المرجئة ga kwararo irin bayanan da aka ruwaito game da batar da murji'a malamai suna fitowa ƙarar su ce murji'i batacce ne wa hijranihim da ƙaurace musu wa tarki salami alaihim da barin yi musu sallama in an haɗu da su wa salati khalfahum da kuma yin sallah a bayan su malamai suka ce an hana wa lijtima ma'ahum da kuma haɗuwa da su a wurin wata harka aka ce ko zama kar ya haɗa ka da su wa qala ukhra sannan a wani wurin kuma ga ainihin abin da yake cewa siyaqu ma nuqila min maqabihi mazabihil murji'a ga kwararo bayanai game da irin munanan aƙidojin murji'awa wa qala salisa a wani wurin kuma na uku cewa ye siyaqu ma ruya mata hadasal irja'u fil islami wa fasha yaushe ne aƙidan murji'a ta shigo musulunci yaya aka yi ta yaɗu wa qala rabi'a a wuri na hudu cewa ye siyaku ma ruya man raja'a anil irja'i sai kuma ya kawo labarin waɗanda sun bi aƙidan murji'anci suka dawo suka tuba wa an shada fihim shi'ara irin waɗannan mutanen da suka ba aƙidar suka rinka yin waƙe suna zargin murji'awa wa aba alaihim suna aibanta su ara'ahum wa madaha ahli sunna irin waɗannan sai su dawo suna zargin murji'awan da munanan ra'ayinsu kuma suna ainihin yabawa ahli sunna to a ƙarƙashin wannan jama'a maganganun da malamai ainihin suka yi kamar su al'imamu Bahak da abul bakhtari da al'imamu bukair ibnu abdullah abba'i da al'imamu maisara ɗan yaqub da sahal da salama ibnu kuhailin cewa suka yi baki ɗayansu al'irja'u bid'atu murji'anci bid'a ne sa'idu ibnu jubairin kuwa almajirin ibnu abbasin cewa masalul murji'a masalul sabi'in yace misalin murji'awa kamar masu bautar taurari ne ma'ana waɗannan yadda masu bautar taurari suke da aƙida ta maguzanci haka waɗannan su ma aƙidar maguzanci ce da su sannan al'imamu zuhuri ko cewa yi mabtudi'at fil islami bid'a ba a taɓa ƙirƙiro wata bid'a a musulunci a barra ala ahlihi min hadhihi wadda ta cutar da musulmi irin wannan ba wato abin da zaka ce yanzu suwaye murji'a ai aƙidojin burja'a yanzu sun yaɗu ne a cikin 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu da makamantansu wato an wargaje an watse aƙidojinsu sai aƙidojin suka bi saboda su 'yan bid'a suna aran aƙidun juna yanzu misali za ka samu ɗan shi'a yana da aƙidoji irin na sufaye za ka samu sufaye suna da aƙidoji irin na 'yan ɗariƙa shi yasa kake ganin zamansu da tafiyarsu a inuwa ɗaya takan yi ina fatan mun gane idan kun fahimci wannan cewa ike ba a taɓa ƙirƙiro bid'ar da ta cutar da musulmi a cikin musulunci irin wannan bid'a ba ya adil irja domin me ku dubi 'yan shi'a da kyau ku gani 'yan shi'a aiki na musulunci bai dame su ba a lokacin da su zazzaki suka kawo aƙida ta birazanci za ka ga tsage wando barin gemu asuwaki karatun alƙur'ani natsuwa yin salloli da sauransu a lokacin da suka bar wannan aƙida suka ɗauko shi'anci ka duba da kyau ka gani sai su aske gemu su take wando su sa t-shirt su ta iskanci ba ruwansu ba abin da ya dame su da aiki don haka yanzu misali akwai mutumin zariyan da zai baka labarin inda zazzake ke sallar juma'a ko sallar idi ko salawatul khams ba ruwansu da aiki irin waɗannan aƙidojin sun shigo su to sannan kuma sai ka dawo sai ka dubi ina ne murji'anci ya shigo wa 'yan ɗariƙu su kuma za ka ga duk abin da ya shafi aiki da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna za ka ga wannan bai dame su ba a nan ne sai suka ƙirƙiro aƙida su kuma 'yan ɗariƙa ta me aƙidar haƙiƙa da shari'a sai suka ce su 'yan ɗariƙa ba sa bin shari'a abin da suke bi ita ce haƙiƙa to mecece haƙiƙa sai kaga mutum baya sallah baya azumi baya zakka ba ruwan shi da sallar jam'i ko sallar juma'a ko sallar idi in ka taba sai ce shi fa haƙiƙa yake bi to yaya haƙiƙar take sai ce ai haƙiƙan nan wani abu ne wanda yake ba kowa ne zai iya bin shi ba ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai zakka ba ba zai hajji ba ba juma'a ba jama'at ba jama'at to me zai biyo baya sai zauna kawai haka kuma sai ce ya fi kowa saboda me saboda wai shi yana samun inspiration ne yana samun ilhama ne da wahayi daga wurin Allah maɗaukakin sarki kai tsaye kuma an yi magana akan abin da ya shafi kula da waɗannan abubuwan sai ce waɗannan abubuwan na gama garin musulmi ne amma waliyai ahalullahi wal ma'arifati su waɗannan suna da hanyoyin da suke bautawa Allah waɗanda ba a gani jama'a mutum ne a unguwar mu muka tashi ana cewa sharu ana cewa sharu ba wanda ya taba ganin inda ya je sallar idi ko sallar juma'a ko salawatul khams gida ɗaya ne tsakanin shi da masallacin ɗariƙa amma bai taba zuwa ya sallah a ciki ba har ya mutu to amma kuma ya mutu akan wai ana ganin ya fi kowa daraja to sai ka kasa gane yaya za a aiki ba musulunci babu aiki to aƙidoji ne na murji'a suka je suka shishige su don karka ɗauka wai murji'a wannan yanzu ana jiran a ga wasu mutane ne masu aƙida a'a aƙidojin murji'an suna bayyana a cikin sauran 'yan bid'a ne waɗanda yanzu kake iya ganin su shi yasa na fito maka da waɗannan misalan ƙarara kuma waɗannan misalai ne haƙiƙa ka je ka dube su da kyau ka gani in kana son ganin waɗannan misalai a aikace karanta littafin tabaqatul kubra ta abdul wahhab sha'arani a nan ne za ka rinka ganin abubuwa na ɓarna da sauransu amma sai ka ji an ce ga wani wali saboda tsabar sanin Allah da sanin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau huduban mimbari huduban juma'a zai yi sai ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam aka ce kamar yaya sai ce ai babu wanda ya kai iblis da aka yi magana sai ce wannan ilimin hakika ne ba za ku iya ganewa ba to wace irin hakika ka ce wai ina shaida babu ku da abin bautawa a bisa cancanta sai iblis sannan ibnu arabi ba ibnu arabi ba ibnu arabi ibnu arabi cewa ike yi ba a taɓa samun mumini da ya fi kowa sanin Allah irin fir'auna ba to in ka ce wannan kalmar ta yi muni sai ce a sai ce kai kana magana a ilimin haƙiƙa ne mu muna dilin ne da ilimi na baɗi ne ilimi muna dilin ne da ilimi na hakika kai ko kana dilin da ilimi ne na shari'a to mu kam lallai shari'a muke bi tunda Allah cewa annabin me sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha daga cikin duk al'amuran da ake bi da hakikan da wane ne mu akan shari'a Allah ya dora annabin mu ya sai ce ka bi wannan shari'a din wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna ashe in kuka gane wannan jama'a waɗannan aƙidojin na murji'anci da malamai irin su zuhuri suke cewa ba a taɓa kawo bidi'ar da ta cutar da musulmi irinta ba babu shakka za ka gane muhimmancin fahimtar wannan maganar da kuma muhimmancin gano waɗannan misalan don na san tun da nake maganar murji'a wasu suna tunanin za a ce wasu mutane ne waɗanda aƙidarsu ta mutu a yau aƙidojin ga su nan su ne 'yan ɗari'u da 'yan shi'a suke tattare da su don haka ka duba da kyau ka gani in kuna tare da su za ka ga duk abin da ya shafi aikin musulunci bai dame su ba malami ne zai zo yana karantar da ku game da kaza suna karanta maka littafin iya sunna amma ya aske gemu ya take wandon shi kuma yana zargin mai gemu yana zargin mai take wando kuma yana karanta maka gashi shehu ya faɗi saboda me saboda su kawai an gina su ne akan in dai ka faɗi kalmar shahada to ko ma menene ba sai ka aikata ba ka riga ka kai kuma baka jin irin waɗannan maganganun a cikin littattafan ɗariƙa ka karanta durra idda za ka ji ana cewa wanda ya kaza ya samu daraja annabawa da manzanni ba shi ne irin waɗannan aƙidojin ba Allah ya kiyaye to sai al'imamu qatada ibnu di'ama da kuma ainihin yahaya ibnu abi kasirin ya kula ni suku ku ji abin da suke cewa laisa min al-ahwa'i shay'un akhwafu indahum ala al-umma min al-irja'i malaman farko babu abin da suke ji wa musulmi tsoron sharrin shi irin aƙida ta murji'anci a ce ai in dai ka musulunta kawai shi kenan ba sai kaya aiki ba duk sharholiyar da kai daraja kaɗai da annabawa sannan sai mansur ibn al-mu'tamir shi ko cewa yi la aqulu kama qalat al murji'a ni dai ba zan faɗi aqida irin aqida ta murji'awa ba abdalla waɗanda suke batattu ne al mubtadi'a kuma yan bid'a wa qala aiba wani lokacin ku cewa hum a'da'ullahi su makiya Allah ne al murji'a war rafida da murji'awa da yan shi'a kun ji magana da ya faɗi dama duk tafiyar ɗaya ce shi ko sufyanu sauri cewa ike game da irja ra'ayun muhdas wannan ra'ayi ne aƙida ce da aka ƙirƙiro ta adraknan nas ala ghairihi mun samu malamanmu akan wata aƙida saɓanin aƙidar murji'awa wato aƙidar malamanmu daban da aƙidar murji'a malaman ba su yarda da wannan aƙida ba sharik ibnu abdullahi naka'i ku kala cewa yake hum akhbasu qaumin su mutane ne miyagu wa hasbuka bin rafida khamsan yace ya ishe ka dai ka gane munin su ya kai matuƙa a gwada su da yan shi'a walakin al murji'a yakzibuna ala Allah ta'ala yace sai dai murji'awa har ma da ƙarya suke hadawa ga Allah madaukakin sarki su ku yan shi'a galibin ƙaryar su in ba wanda ya kafe yayi guluwi ba galibin ƙaryar su ga Aliyu ce da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai malam yace فهذا بعض ما جاء عن سلفنا رحمهم الله في ذم الإرجاء والمرجئة سقطه لك أخي الكريم yace waɗannan kaɗan cikin zargi da malaman farko suka yi wa aƙidan murji'a da kuma ainihin wato su 'yan murji'a ɗin yace na kwararo maka waɗannan ya kai ɗan uwana musulmi litakifa ala mawaqifihim dan ka gane me matsayin malaman farko game da murji'awa wa tasluka tariqatahum kuma ka bi hanyar malaman farko fa khudha bi quwwa ka rike waɗannan bayanai da ƙarfi wa amur ikhwanaka biha wastabir alaiha ka umarci yan uwanka da waɗannan bayanai su rike su kuma ku kafe a kansu wa iyyaka summa iyyaka an tulabbisa alaika an yulabbisa alaika shaytan kar ka sake shaiɗan ya rikita maka al'amarin addini bi hujjatil maslaha don kun san yanzu abin da suke kira kenan sai ce wai maslaha ce a daina kawo waɗannan bayanai saboda waɗannan bayanai suna raba kai saboda maslaha ce don haka a bar kowa da ainihin aƙidar shi sai ce fataka fi shiraki tilka da'awa sai ka zo ainihin ka fada cikin ainihin wannan muguwar da'awa wadda ainihin za ta hallaka ka Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan wannan jama'a sai kuma malamin ya dan tsukuro bayanai dangane da al'imanu inda ahalis sunna me matsayin imani a wurin ahalis sunna malamin ya tattauna mas'aloli waɗanda daga ciki akwai ta'riful imani inda ahalis sunna yace ittafaqa sahabatu wat tabi'una faman ba'dahum min ulama'is sunna ala anna al a'mala min al imani malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su daga cikin malaman sunna sun haɗu akan cewa lallai ayyukan musulunci kamar sallah da azumi da zakka da hajji da jin kunya da cire abin da zai cutar wa musulmi daga kan hanya da makamantansu malamai sun haɗu kan cewa waɗannan abubuwan na daga cikin ayyukan imani liqaulihi subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minai sune waɗanda aka ambaci Allah sai zukatansu su kaɗu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan kuma aka karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna sai kuma kaga sun dogara ga ubangijinsu to sai ce allazina yuqimuna salata muminai su ne ke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ba da arziki daga cikin abin da muka ba su suke ciyarwa suke sadaka suke kyauta yanzu wannan farkon ayat ta nuna muminai su ne waɗanda zukatansu ke kaɗuwa in aka ambaci sunan Allah ko siffa ce ta muminai sai ci gaba da siffanta sai ya ce masu tsai da sallah yanzu wannan siffa za ta tabbata gare su in aka tsaya kawai zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna ba tare da sallah ba lallai sai sun yi sallah sai ci gaba da ainihin bayani akan cewa ja'alal a'mala kullaha iman kaga a wannan aya Allah ya sanya ayyuka baki ɗayansu imani ne wa kama na faka bihi hadisu abi huraira haka kuma hadisin abu huraira wanda muka karanta da ya ce al'imanu bid'un wa sab'una shu'uba imani yanki saba'in ne da wani abu mun karanta wannan hadisin ko mafi ɗaukaka ya ce faɗin la ilaha illallah sannan sai kuma ya ce mafi ƙasa daga cikin martabobin rassan imani shine cire abin da zai cutar daga kan hanya sai kuma ya ce wal haya'u shu'batun min al imani kunya yanki ne na imani amma ga waɗannan irin hadisan sai ka ji murji'i ya ce ba ruwan shi da cewa aiki imani ne ba ruwan shi da kaza me yasa shine sai ka koma bayanai na da ne jiya ka'idojinsu da suka ɗauka sun tura ƙur'ani da hadisi sun tura fahimtar salaf sun tura komai kawai sai je ɗauko nashi dalilan ai shehi wane ya ce ai wane ya ce ai kaza daga haka kawai sai kafa tashi shari'a dan haka sai waye gari addinin da yake bi da aqidar shi ta saba mata musulmi to wa qalu malaman ahli sunna cewa suka yi innal imana qaulun wa amalun wa aqida imani faɗe ake da baki a aikata da gaɓoɓi kuma zuciya ta ƙudurce yazidu bi ta'a yana ƙaruwa da yin ayyukan alheri wa yanqusu bil ma'asiya alama na faɗa bihil qur'anu fi ziyada wa ma ja'a fil hadisi bin nuqsan fi wasfin nisa'i hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato aya alqur'ani ta bayyana cewa imani yana ainihin wato ƙaruwa idan aka samu ƙarin aiki hadisi kuma ya nuna cewa imani yana raguwa saboda me saboda raguwa aiki ina muka gane haka sai malamin ya wani istishahadi mai ban sha'awa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata suna da nakasashen addini yaya addinin su ke na ƙasa sai ce idan suna haila ai ba sa yin sallah sai ce ai wannan ita ce na ƙasa addini ashe sadda mace take yin haila jama'a imaninta yana a isar da take yin haila imaninta yana na ƙasa yana ƙasa dan me dan babu sallah amma kun san fa cewa sallah an ɗauke mata ne amma duk da haka saboda ba sallah ba fa haramun ne ma ta yi sallah amma fa a wannan halin imanin sai ya ƙasa to ina kuma wanda yake ba haila ba komai ya ƙi yin sallah sai ce wai imanin shi yana nan daidai da na mala'ika jibrilu jama'a murji'a yan takife ne ba to su ne waɗannan aƙidojin kuke sa waɗannan irin abubuwan jama'a kar ku ringa ɗaukan cewa duk wata aƙida muguwa da kake karanta altafai malamai na kwaba sai ka ganta yanzu tana bayyana a cikin yan bid'a a hankali a hankali sai ce wattafaqu ala tafadul ahli al-iman fil imani malaman ahli sunna sun haɗu akan cewa imani a tsakanin muminai to na wasu yafi na wasu wata bayinuhun fi darajatihi kuma muminai daraja daraja ne darajar wani tana ƙasa da wani wani tana sama da wani ba darajar muminai ɗaya ba yanzu dan Allah kai ahli sunna za ka yadda darajar imanin ka ɗaya da na manzan Allah ka ce manzan Allah bai fi ka komai game da imani ba to amma murji'i jama'a sai dubi kan shi ce darajar imanin shi ɗaya da na manzan Allah darajar imanin shi ɗaya da na Abubakar darajar imanin shi ɗaya da na ainihin mala'ika Jibrilu وقد حكى إجماع السلف على ذلك غير واحد من أهل العلم daga cikin malaman da suka ba da labarin cewa malaman salaf sun yi ijma'i akan cewa imani martaba martaba ne yana raguwa yana karuwa akwai nasirul hadisi al-imamu abu abdullah muhammad ibn idris shafi'i al-imamu shafi'i ya ba da labari kala ga abin da al-imamu shafi'i ya ce cewa وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية إمام الشافعي mu dai yadda muka samu ijma'in sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da malamanmu da muka yi karatu a hannunsu baki ɗaya cewa suke imani ana faɗi ana aikata shi kuma ana niyyar shi a zuci wato ana ƙudurce shi لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر ɗaya cikin ukun ba zai isar wa sauran ba sai da ɗayan idan da za ka ce ka yadda imani ana faɗe da baki a aikata amma ba a ƙudurcewa sai a ce har yanzu baka kai ba da za ka ce imani da baki ake faɗe ba sai an aikata ba in dai an ƙudurce baka kai ba sai ka haɗa abubuwan ka ce ana faɗin imani a ce kalmar la ilaha illallah a yi aiki kamar sallah sannan zuciya ta kudurta cewa la ilaha illallah gaskiya ce sallah gaskiya ce in ba haka ba ba mumini ba ne kai ina fata an gane sa'annan sai kuma al'imamu ishaq dan rawiya shi ma sai ya ainihin ba da labarin ainihin wannan irin magana saboda ina takaita mana ne to sa'an nan sai kuma al'imam abu zur'a da al'imamu abu hatim waɗannan maganganun ya kamata ainihin mu karanta su jama'a ba don komai ba don ku ji shin waɗannan 'yan ɗariƙu yanzu in suka tashi sun ce suna bin imamu maliki suna bin imamu maliki to za ku ji ga aƙidojinsu imamu maliki su kuma sun ɗauko wasu abubuwan daban ko da abdulwahid ya riga ya faɗi a cikin ainihin littafin shi daga cikin wasu 'yan bid'a ne yake bayyana cewa ai a wajen aƙida to sai a bi ash'ari a wajen fiƙihu sai a bi maliki a wajen suluki ɗariƙa sai a bi junaidu ma'ana yanzu aƙida abu ta ash'ari a fiƙihu fa sai abu na maliki don haka za ka ga aƙidar 'yan ɗariƙa daban da aƙidar da imamu maliku yake a kai a nan cikin kongo campus aka taɓa yin wata lacca yau wajen shekara ashirin da wani abu da ta wuce wani tsohon alkali a garin nan ya mutu yake cewa wai risala fa ice a yi hankali da aƙidar da ke cikin risala wai a yi hankali saboda aƙidar da ke cikin risala aƙida ce ta salaf amma sai gashi mun kwashi rikici da shi har fadar sarkin musulmi cewa mun saba wa mai risala a cikin fiqhu a fiqhu mun saba wa mai risala amma kuma shine ke cewa a yi hankali da aƙidar mai risala wallahi jama'a duk mutumin da muka kyamaci aƙidar shi ba abin da za mu yi da fiqhun shi mu ne amma su suna kyamar aƙidar mai risala suna kyamar aƙidar maliku amma kuma sun kankame wa fiƙihun imamu maliku akwai musiba a ciki da suka shiga ku ji abin da al'imamu ishaq dan rawuya yake cewa rawa abu umar abbalamaki bi isnadihi al-ma'ruf an musa ibn harun al-hammal qala amla alaina ishaq ibn rawiya an al-iman qawlun wa amalun yazid wa yanqusu al-imamu ishaq dan rawiya yasa su su rubuta yace ku dauki takarda zan faɗa muku aqidar musulunci imani ana faɗi da baka kuma ana aikatawa yana ƙaruwa yana raguwa la shakka anna zalika kama wasafna yace haka abin yake kamar yadda kuka ji mun wasafta muku babu shakka wa inna ma aqalna hadha bir riwayati sahiha wal athar al amma al muhkama yace waɗannan riwayoyi ne sahihai suka zo da su da zantuttuka ingantattu daga ainihin sahabbai wa ahadu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka in ka bi ɗaya ɗaya ɗaya sahabban manzon Allah yake inda zaka bi su ɗaya bayan ɗaya duk aqida su kenan wa tabi'ina da zaka bi tabi'ai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai yace wa halum majarra ala zalika yace kai ta lissafa da zaka bi tabi'ai tabi'u tabi'ina duk aqidojin su kenan sai yace wa kadhalika ba'da tabi'ina min ahli al-ilmi ala shay'in wahidin haka nan tabi'ai jama'a da waɗanda suka zo bayan su fa su ma fa akan wannan aqida suke la yakhtalifuna fihi ba sa sabawa wa kadhalika fi ahdi al-auza'i haka nan a zamanin al-imam al-auza'i bi sham a kasar sham al-imam al-auza'i mutumin kasar sham ne ya rasu a beirut wa sufyan as-sauri bil iraq haka nan sufyan as-sauri aqida shi kenan a iraki wa malik ibn anas bil hijaz haka imam malik dan anas a kasar saudi arabia shi ma aqida shi kenan sannan wa ma'amar da al'imamu ma'amar bil yaman a yaman alama fassarna wa bayyana annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu duk aqida su kenan kamar yadda muka bayyana muka fassara dukkan su sun ce imani na karuwa yana raguwa kuma ana faɗin shi da baki ana aikata shi da gaɓoɓi sannan sai al'imamu abu zur'a da al'imamu abu hatim suka cewa suka yi adraknal ulama fi jami'il amsari hijazan wa iraqan baki ɗayan malamai duk gaba ɗayan a biranen musulunci tun daga ƙasar saudi arabia har iraki wa shaman da ƙasar sham wa yamanan da ainihin yaman fakana fakana min mazhabihim daga cikin aƙidar malaman waɗannan ƙasashen al'imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu imani ana faɗin shi da baki ana aikata shi kuma yana ƙaruwa yana raguwa sai al'imamu abu ja'far ainihin wato ibnu jarir na tabari mai tafi cewa yayi wa ammal qawlu fil imani hal huwa qawlun wa amalun wa hal yazidu wa yanqusu am la ziyadatan fihi wa la nuqsan fa inna as-sawaba fihi qawlu man qala huwa qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu yace dangane da cewa imani yana raguwa ko yana karuwa yace magana da take daidai imani ana faɗin shi ana aikata shi yana karuwa yana raguwa وبه جاء الخبر يجي هكا حديث يزو عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa alaihi maba ahaluddini wal fadli duk masu addini da daraja da suka gabata daga sahabbai da tabi'ai akan wannan suke sai kuma al-imamu abu umar ibnu abdul barri an-numari yace ajma ahlul fiqh wal hadisi malaman fiqh da hadisi sun haɗu ala annal iman qaulun wa amalun imani ana faɗin shi ana aikata shi wala amala illa bi niyya aiki ku baya yiwa sai da niyya wal imanu indahum malaman fiqh da malaman hadisi suka ce imani a wurin su yazidu bi ta'a yana karuwa da ta'a wa yanqusu bil ma'asiyati yana kuma ainihin raguwa da sabon Allah wa ta'at malaman fiqh da malaman hadisi suka ce da'a da ake wa Allah nau'i nau'i kulluha baki ɗaya indahum imanun suka ce duk imani ne duk wani aikin alheri da ka gani imani ne don Allah ka karanta sharhin hadisin shu'abul iman din nan da muka yi ka karanta littafin al-Imam al-Baihaqi Imam al-Baihaqi ya yi littafi ya sharhin wannan hadisi mujalladi 28 jama'a sunan littafin shu'abul iman sai da ya sharhin waɗannan rassa gaba ɗaya fitar da su tsakanin aiki da aƙida da kuma ainihin faɗi da baki sannan sai al-Imam Abu Muhammad al-Baghawi kenan al-Imam al-Baghawi sharh sunna gashi abin da yace فالنقول متواترة عن salafi maganganu dai haka aka kawo su birjik daga salaf bi annal imana qaulun wa amalun yace malaman salaf baki ɗaya haka maganganun suka zo daga wurin su hatta qala al imam al bukhari to kun ji magana da nake so mu cike da ita imam al bukhari ne wannan littafin ku ji abin da yace laqitu aksara min alf rajulin min ahli al ilmi na haɗu da fiye da malamai dubu daga cikin masana ilimi ahalil hijaz tun daga mutanen ƙasar hijaz baki ɗayan hijaz ita ce yankin da a yau ake kira saudiya wa makka wal madina ya ce har da garin makka da madina wal kufa da malaman kufa ta iraki wal basra da basra wa wasid da wasid wa bagadad da bagadad duk wannan ƙasar iraki ce ta yau wa sham da ƙasar sham siriya wa masar da ƙasar misra imam al-bukhari ya ce laqitu karratin karnan ba'da karni ya ce zamani bayan zamani shuɗi bayan shuɗi lokaci zuwa lokaci ina zuwa ina samun malaman wannan sun makarnan ba da karnin ya ce zamani fa bayan zamani adraktuhum ya ce duk malaman nan na riske su wa hum mutawafiruna baki ɗayansu sun haɗu منذ أكثر من ست وأربعين سنة yace fiye da shekara arba'in da shida ina kai da komowa ina karatu a wurinsu ahli sham mutanen ƙasar sham wa misra da misra wal jazira da ainihin yankin ƙasar larabawa marrataini ya ce na ziyarci waɗannan ƙasashe sau biyu wal basra ƙasar basra arba a marratin ya ce sau hudu na shiga ƙasar basra fi sinina a cikin ainihin shekaru zawi adadin masu yawa bil hijazi ya ce ƙasar hijaz saudi arabia sittata a awamin sai da na shekara shida a cikinta wala uhsi kam da khaltul kufa yace kufa ko ban san ma iya so nawa na shige ta ba wa baghdad tare da baghdad ma'a muhaddisi ahli khurasan tare da malaman hadisi na ƙasar khurasan khurasan ita ce iran a yanzu yace malaman ƙasar baki daya summa zakara asma'ahum sannan sai bukhari ya koro sunayen su baki daya summa qala sai yace waqtafaina bi tasmiyati haula kai yakuna mukhtasara yace waɗannan ma da muka kawo misali ne kawai mun so mu takaita maka ne wa Allah ya tula zalika dan kar abin ya tsawo sai yace fa ma ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashiya ko ɗaya cikin malaman nan da ƙasashen nan ban same su suna saɓani akan waɗannan abubuwan ba me anna dina qaulun wa amalun addini ana faɗin shi da baki kuma ana aikata shi wa zalika liqaulihi ta'ala yace saboda Allah yace وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ba umarce su ba sai su ibada ga Allah suna masu tsarkake addini ga Allah tsarkakewa a ina ake yin ta a zuci sannan wa yuqimus salata su tsaye da sallah sallah fa a gabobi ake aikatawa wa yu'tuz zakata su ba da zakka wa zalika dinul qayyim wannan shine addini mai daraja da Allah yake so to yaushe zaka cire mana aiki daga cikin jumlar imani kuma ka ce wai har yanzu wai musulmi ɗaya ne suke saboda haka jama'a waɗannan ɓarnace-ɓarnacen da kuke ganin 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu suke kun ji asalin inda abin da ya ja musu shine shigar da waɗannan aƙidojin da suka yi suka ce musulunci ne shi ya halatta musu waɗannan abubuwa sai ga ana sallah mutum ya yi ƙememe jama'a kamar yadda na ce har muka girma duk ɗan da ya girma a muciya jama'a ni kan kwankwason bayan gidan mu ɗaya da kwankwason gidan sharufa ba wanda ya taɓa ganin shi ya je sallar juma'a ko ta idi ko ya tafi wani abu amma sai ka ji an ce wai a makka yake yi wai a makka yake yi jama'a sannan mutanen Kano suka rudu da shi da mutanen Ilori jama'a muna jami'ar bayar muna karatu a aji wata rana wani fa ya ji cewa ni dinnan a anguwar su sharu nake ni kaina sai ne mai mai da ni sharu kullum kafin a zo lacca ya samo kujera tawa da tashi ya ajiye ce akar makallahu akar makallahu ce kai menene wai shi abin da yake so wata ran ya dan ziyarce ni daga nan ni kuma in kai shi wurin sharu nace ai ni ba ruwa na in kallo me kai ni in kallo wannan wannan kallon shi ai musiba ne ma ba wanda ya taba ganin shi yana sallar jam'i ko ta juma'a ko sallar idi ko zuwa ɗaurin aure ko wani abu amma kuma wai duk sun aƙidance cewa jama'a wai wannan mutumin wai a maka yake sallah a zahar da la'asar da magariba da isha wai don haka ba a ganin shi yana yi sannan ku ji wancan na kano da ya mutu jama'a har ya mutu baya zuwa sallar juma'a da aka tambaye shi sai ya ce dalili ɗaya ne wai saboda tsabar ƙaunar manzon Allah ne da yake yi yan dariƙa ko confusion jama'a wai tsabar ƙaunar manzon Allah ne yasa baya zuwa sallar juma'a aka ce me yasa wai sai ce saboda akwai almajirai a kofar masallacin juma'a in ya zo shiga zai ji suna dan amina baban zara to sai faɗi ya suma saboda tsabar san annabi to dan kada ya ji wannan shine sai zauna ya sallah a daka dan kai ya ji ana da an ambaci annabi zai suma saboda tsabar shauki da mahabbatu misalan na akwai fitina malam to wata rana jama'a ana cikin tafsiri da la'asar ‘ya'yan suna yin tafsiri jama'a da la'asar sakaniyar la'asar fa wajen ƙarfe biyar nan na najeriya sai ga ya fito daga cikin ɗaki ga kamera tana haskawa a ctv 67 tashar kanawa ta kano live ana kallo fa sai zo yana cin gurasa da azumi to duk fa sai mutane hankalinsu ya kau daga kan kuma tafsiri sai koma ka to shehi baya azumi yaya aka yi shi mai tafsirin da yake duk yan ciwaciwa ne sai ya tsaya sai ya ce to na ga jama'a hankalin su yayi kan shehi sun ga ya fito yana cin gurasa yanzu to kun san shi shehi har ya je masallacin manzon Allah ne a Madina har sun yi sallah can su sun sha ruwa sai wani karbaji ya ce Allah ka duba mutane kun rabu da addinin da Allah ya aiko annaba da shi saboda Allah jama'a mutanen nan kuma ku ce wai kuna son haɗin kai wai waɗannan zindiƙan 'yan shi'a wai sun zo sun ce wai suna son haɗa kai wai da musulmi wai ba waɗanda suka ja matsala sai ahalus sunna har abada mu matsala ne gare ku ba za mu taɓa haɗa kai da ku ba amma dai waɗannan ruɓaɓɓun ku tafi ku haɗa kai amma musulmi ahalus sunna dukkan musulmin da ya ce zai je ya haɗa kai da waɗannan wallahi addinin shi ya lalace yaushe mutane kun ɗauki ayyukan musulunci sun zama wasa jama'a yaushe mutane kun ɗauki fasikanci da zina ya zama ƙurba ya zama neman kusancin Allah sannan kuma ku ce wai kuna so wai a haɗa kai da ku a haka ku aikata addinin musulunci ku bar fasikanci da kafirci ku ga cewa in kai bai haɗu ba haɗin kai jama'a babu inda aka taɓa kiran haɗin kan musulmi a tarihin da'awar musulunci kowa cewa ake ya ji tsoron Allah kar ya yi abin da ba daidai ba kar ya sa son zuciya sai daga kowa yana son kowa amma ku zo kuna yaudara 'yan boko da 'yan siyasa suna yaudara ku wai a yi taro za a haɗa kai shikenan an zo gidan rediyon nan an zo nan an yi kayaniya sai a ce wai su wane ne suka yarda a haɗa kai yaushe za a haɗa kai da ku kuna kafirci kuna fasikanci kuna zindiƙanci jama'a mutum ba zai azumi ba wai sai a zo a ce wa mutane wai ga fassara abin wai ku ba ku gane ba mutum baya sallah wai sai a ce wai ba za ku gane fassara abin ba ne wanne irin addini ne wannan jama'a to duk asalin abin su ne waɗannan aƙidojin ne na murji'awa da suka ɗauko jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye muna roƙon Allah ya tsare mana imanin mu jama'a a takaicen takaita jama'a waɗannan su ne bayanan da na so ainihin in gabatar muku da su to a haka za mu ci gaba da karatun sahihul bukhari nan insha Allah duk matsalar da aka zo tana buƙatar tafsiri za mu tsaya a tattake idan aka tattake ta duk sanda abin ya taso sai a ce koma baya ka je ka saurari kasar na kaza da na kaza an gama an wuce shine sharhin kenan don haka masu rubuto tambaya akan jilsatul istiraha akan jam'i biyu ku yi haƙuri jama'a sahihul bukhari zai wadatar da mu da duk abin da muke bukata da ikon Allah duk abin da muka zo kan shi muka tabbatar wannan yana bukatar dogon bayani ya shafi fiqhu ne ya shafi hadisi ne ya shafi mu'amala ne a mas'ala ce da ta shafi harkokin current affairs na yau da gobe da gwargwadon abin da muka sani za mu gaya muku Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-imamu abu abdullah amin muhammad ibnu isma'il al-bukhari ya ce babu man kala innal imana huwal amalu ina son dan maimaito mana babin ne dan ka amanta shi babin da ke bayani akan waɗanda suka ce lallai imani ma shine aiki da kaulin lahi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna wannan aljanna ita ce wadda za ku gaje ta saboda aikin da kuke aikatawa ashe in ba aiki ba shiga aljanna ko jama'a tun da gashi an ce za ku gaji aljanna ne me yasa aka ce za ku gaji aljanna dan dama gidan ubanmu ce amma sharaɗi sai kaya aiki bambancin lahira da duniya kenan duniya ko baka yi wa ubanka biyayya ba in ya mutu dole za a baka gado amma in kana son gadon aljannar da mahaifinka adamu ya baro to kai aiki anan shine wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'maluna wannan ita ce aljannar da za ku gaje ta saboda aikin da kuke aikatawa wa qala iddatun min ahli al-ilm fi qawlihi ta'ala sannan malamai da yawa suka ce da suka zo fassara magana Allah da Allah yace fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nas'alannahum ajma'ina sai mun tambaye su baki daya amma kanu ya'maluna game da aikin da suke aikatawa sai malamai suka ce an kauli la ilaha illallah kaga anan faɗin la ilaha illallah aiki ce anan ko a can kuma sai aka nuna cewa za a gaji aljanna ne da aiki wanda lazimin wannan aiki shine mai kuma imani wa kuma Allah ya ce limisli haza to saboda irin wannan rahama da Allah zai wa bayi falyamalil amiluna masu aiki sai su dage su yi aiki jama'a yanzu duk wannan umarni da aiki da nuna cewa aiki na da alaka da imani aiki na da alaka da aljanna ya ce za ka shiga aljanna ba kai aiki ba a ce kawai kwanta ba komi tunda dai kai musulmi ne aljanna tana nan tana jiran ka mutu قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور سعيد بن المسيب آخر المتقدمين كينيا waɗannan su ne salaf na gaskiya original sai da ya shekara arba'in jama'a sallar jam'i ba ta taɓa kubuce mishi ba shekara arba'in duk sanda aka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a sahun farko kuma shine na ɗaya har wata shekara da karamita wasu 'yan shi'a suka tada fitina suka so su distortin su hana a yi sallah sai dama ya zo tun wuri sai ya samu wuri ya makale da fitina ta kwanta sai ya dawo ya kafa sahu shine na farko ya ce har wannan shekarar wannan fitinar ba ta hana shi ya tsaya a matsayin da ya saba ba to yanzu wannan baya yin aiki sa'id ibn al-musayyibi ai mai kawaidi yayi gaskiya da yace akhirul mutaqaddimin sauran yan mazan jiya to sa'id ibn al-musayyibi kenan jama'a wannan malami babban malami ne daga cikin malaman hadisi da fiqhu ya kware a cikin aqida sannan tsoron Allah a wurin malamin nan tarbiyya ai mun kawo muku tarihin sa'id ibn musayyib inda ya aurar wa da yashi almajirin shi a karkashin sadakin dirhami biyu ko dirhami uku ba biki ba rawar banjo babu yan banga ba duk wasu hayaniya babu shi ya dauki yadda kai shi ya kai ta dakin miji ma'ana bid'a ta je ta ji kunya kenan dan haka malaman sunna kalubalen ku ɗaliban sunna kalubalen ku da abin da salaf suka yi salaf ba sa bin gayyar gari yan abiyo sarki a sha kiɗa ba ruwan salaf da wannan me ake a cikin gari ana anko ana ajo ana buga ganga ana raba minti ana raba goro salaf duk ba ruwansu da wannan ba sa al'ada ba sa bid'a me suke yi sunna sunna ba ruwan salaf da hayaniya jama'a shi yasa Allah ya albarkace su yace daga Abu Huraira Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace su'ila an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama su'ila an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayyul amali afdalu wani aiki ne yafi faqala sai ce imanun billahi imani da Allah kaga imani menene kenan aiki ne wa rasulihi yadda da Allah da manzon Allah kila summa ma ba aka ce sai mai kala sai ce al jihadu fi sabilillahi jihadin ta da addinin Allah shine aikin da yafi imani ai shine aikin da ke biye da ainihin wato imani jama'a kun ji jihadi ma menene kenan aiki ne daga cikin ayyukan imani wanda yafi falala kila summa ma ba aka ce sai mai kala sai ce hajjun mabrurun hajji wadda take karɓaɓɓiya wadda ba a cuɗanya ta da sabon Allah ba to mun yi bayanai masu yawa a makon da ya wuce wani bawan Allah ya rubuto tambaya to yanzu a ƙarƙashin wannan irin cutar alhazai da ake da dama-dama ba ma tashi mu rikita ƙasar ba a tayar da hayaniya yadda kawai ma daga nan ko a tafi lahira ko kuma ma gwamnatin ta samu to wani ustazu ne imani ne ya shige shi kenan irin malaman islamiyya kenan mutane na kenan ina fata an gane karantar da mutane ake yi salaf karantarwa suke in ka ga salaf sun tada kayar baya shine an tayar musu ne sai su tashi su kara kansu dan fodiyo bai taba yakar kowa ba da aka ce an hana shi addini an yi fatawa jinin shi ya halatta kaza kaza iga a aikace an fara dukan su ana kwasar dukiyar su sai ce kowa ya tashi ya kara kanshi yakubun bauchi ya zo ya karbi tuta ije kara kanshi da shi da jama'ar bauchi sannan na adamawa ya zo ya karba na wan duk suka zo suka karba da suka yi wannan rubdugu tsakanin mutanen da suka hana su addini da suka kwantar da su sai suka ce to dama mu ba rikici muka zo ba addini muka zo yi aka hana mu tun da mun danna fitina to a ci gaba da addini ba sauran fitina da haka samari mu ba yan cewa a tashi a buge nan a buge bane amma in aka tsogalo mu to kuma nan ne fa mu jihadin ma ibada ne fada ma rikicin ma ibada ce amma a haka siddan ana fahimtar addini a'a ba shi cikin manhajinmu mu ce a tashi a hargitsa duk yadda zalunci ya yawa mu ba za mu ja baki mu shiru ba mu ba za mu goyi bayan zaluncin ba sannan kuma ba za mu ce sakamakon zaluncin mu tashi mu buga mu buga a'a sai dai za mu ta faɗi don haka wannan manhajin ya fi zafi ga su azzaluman in ku ba ku sani ba su azzaluman sun fi son wanda zai fito ya combat da su sai su datse shi shikenan sai su je su ci gaba da zaluncin amma irin namu dinnan jama'a ni na san abin da muke ciki wallahi aikin kenan gwamnawa ne ya bugo shugaban kasa ministawa ne alagafa ta malam to muna dai jin nasihohin da ake mana dai to Allah ya saka da alheri a dai dan rinka bin ma a hankali abubuwan kasa mu tilan dai to wannan ya fi musu zafi ane ana wayar da kan mutane ane ana wayar da kan mutane shi Allah shine yake kawo canji jama'a ba mutane ne suke kawo canji ba amma abin da ake so ku yi aiki ku ni'imalu ku yi ta karantar da mutane don haka jama'a ku je ku yi ta karantar da mutane maganar da ne jiya kar ta kashe muku gwiwa a'a ku karantar da mutane amma kar ku wuce matsayin da Allah ya aje ku in haka waye gari mata sun san addini maza sun san addini yara sun san addini matasa sun san addini to wannan shine sai kaga Allah ya yi amfani da wannan sanin sai kawo juyin juya hali ta idda ya so amma cewa a tashi to zalunci yawa a tashi a kashe wani a yi jihadi a'a ba haka bane duk yadda zalunci ya yawa jama'a in ba a hana ku addini ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ba a kore shi a makka ba duk zaluncin da suke bai taba cewa a tashi a yi musu kaza ba a dai ci gaba da karantar da addini don haka zalunci muna roƙon Allah ya shiryar da su su daina zalunci su daina wulakanta mu su daina kwasar dukiyar mu idan Allah bai nufi shiryar da su ba Allah shi ya fi sanin mu da yadda zai ainihin gyara al'amari Allah ya taimake mu babun idza lam yakun al-islamu ala al-haqiqa wa kana ala al-istislami aw al-khawf min al-qatl kaji imam al-bukhari kuma ce babin da ke bayani akan idan ya zama mutum ya musulunta amma ba da gaske musulunta ba ya ba a yi da shi wa kana ala islam ya zama kawai ya sallama muku ne da baki eh dan me dan ya rinka samun abin hannunku awil khawfi min alqatl ko kuma ya musulunta ne dan yana tsoron za ku kashe shi kun ga dai musuluncin ba da gaske bane to bukhari abin da yake so ya ce in kuka gano mutumin da ya haka a cikin ku me za ku yi mai sannan ina matsayin musuluncin wannan mutumin a wurin Allah wanda musuluncin shi ba da gaske yake ba yayi ne dan neman wani abu ko kuma dan tsoron kisa da kaulihi ta'ala imam al-bukhari yace abin da yasa yake so ya tattauna wannan mas'alar saboda akwai idda Allah yace qalatil a'rabu amanna kauyawa suka zo suka ce manzon Allah mu fa mun yi imani da Allah qul Allah ya ce wa annabin shi ka ce musu lam tu'minu a'a ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai ce mana kun sallama kawai kuna tsoron za a kashe ku kuna tsoron ba za a ba ku zakka ba ba za a ba ku kaza ba shi yasa kuka sallama amma imani dai ba ku yi shi ba ashe kaga akwai mutanen da suke sallamawa da fatar baki amma ba su yarda da zuci ba suratul hujurat aya ta sha hudu ko fa idza kana alal haqiqa sai malam bukhari yace amma fa idan ya zama musuluncin da gaske ne wa huwa ala qawlihi jalla zikruhu to wannan kuma ya zama kenan kamar yadda Allah yake faɗi da yace inna dina inda Allahil islam addini a wurin Allah shine al-islamu sallamawa to in ya zama da gaske ne to wannan ya sallama wa Allah kenan addinin Allah yake yi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليّ فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلمه ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه صالح رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري كما كنت جوانا حديث وند الإمام البخاري يساموش عينين دقا مالمش الإمام أبو اليمان shi ko daga shu'aibu daga zuhuri shi ko yake cewa amiru dan sa'adu dan abi waqqasin yace ya karbo daga mahaifin shi sa'adu dan abi waqqasin Allahu akbar wannan yana daga cikin gwarazan musulunci jama'a sa'adu dan abi waqqasin dan kasuwa ne malami ne wanda wannan yana daga cikin malaman islamiyya na gaskiya jama'a da'iya ne mujahidi ne wannan mutumin kirki ne jama'a shi ne ya tafi ya haura wadul akigeje ya share fili sai ya gina katon gida sai sahabbai suna cewa kasuru sa'adi suna cewa fadar sa'adu ashe wai makaranta ya a wurin sai na bi gari gari yana ɗibo 'ya'yan da ba larabawa ba yana tara su yana koyar da su addini sai koma da su ƙauyukan sai ce to ku je ku karantar da danginku shine sardauna ya ji wannan tarihin jama'a ya je rabitatul alamil islami lokacin ya gabatar da jawabi a ƙarƙashin wakilcin malam bakar gumi cewa yana ba da shawarar ga wani tarihi da ya ji an ce cikin malaman sahabbai an taɓa samun wani yana bi yana ɗibo 'ya'yan da ba larabawa bai zo ya karantar da su in ya karantar da su sai ya koma da su ƙauyukan sai ya ce ku je ku karantar da danginku sardauna ya ce haka ne malaman rabita suka ce haka ne yace to yaya a wannan wurin ba za mu samu makaranta wadda ba a yi haka ba yanzu shine fikirar jami'al islamiyya da ke madina kenan shine sai aka je aka samu nan kufan gidan sa'adu don haka za ka shiga jami'ar islamiyya in dai ta main gate ne za ka ga sai ka haura wani rafi wannan rafin da za ka haura shine ake kira wadul aqiq to da ka haura sai ga jami'ar islamiyya to gidan sa'adu kenan to kun ji da jami'ar islamiyya ta samu shine hikimar jami'ar islamiyya a je a kwaso 'ya'yan musulmi na duniya waɗanda ba larabawa ba a zo a koya musu addinin musulunci sai a ce ku je ku koma ku karantar da danginku jama'a sardauna mutumin kirki duk duniya yanzu ana cin albarkar jami'ar islamiyya duk duniya an ci albarkar jami'ar islamiyya kuma insha Allah za a ci gaba da cin albarkar jami'ar islamiyya har zuwa mahadi yanzu har kiyama ta tashi wannan fikira ce jama'a wadda ya kamata yanzu mu zo mu aikata ta zariya binnin ilimi ne sarkin zazzau jatau yana daga cikin tiyorin shi jama'a yana bi ƙauyukan zage-zage yana ɗibo 'ya'yan zage-zage yana kawo su cikin garin zaria ya zaunar da su malamai su karantar da su sai ce to ku koma garurukanku shi yasa inda za ka bi wani bazazzagin cikin zariyan sai ka ga daga can wucicir kakannin shi suka taso wani daga can gaba da so ba wani can cikin lukoro an kawo su ne aka karantar da su sai a ce to ku koma ku karantar da danginku me yasa ba za mu yi haka ba yanzu a gina wata makaranta babba da gidan saukar ɗalibai ina masu kuɗi zage-zage ina 'yan kasuwa ina 'yan siyasa ina 'yan boko ina sarakuna a zo a yi wannan abin sai a ce ana so ne a tabbatar da aikin zaria sai a rinka bi ana ɗibo mutane har daga ƙasashen arna jama'a akwa ibom daga ina ne daga sai a zo a kawo su zaria in aka karantar da su sai a komar da su a ce ku je ku karantar da danginku jama'a wannan nazariya ce wadda sa'ad ibn abi waqqas ya zo da ita sardauna ya kawo ta ta zama shawara gashi nan ta zama alheri jama'a duk inda ka shiga a duniya yanzu sai ka ga akwai asarin jami'ar islamiyya makon da ya wuce tashar alhuda ta je cikin kasar america jama'a can ta tafi wani tsurkuki sai aka samu wani ɗalibin jami'ar islamiyya ne bature ya je ya yi jami'ar islamiyya ya dawo ya zo ƙauyensu ya kafa makaranta ya kafa masallaci yana ta karantar da mutane addini to abin da ake so kenan jama'a ku karantar da mutane addini mutane su san addini amma ba ku kawo mutane hayaniya da hargowa da sunan addinin musulunci ba ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to mu dai a darul hadisi na daga cikin manufar mu insha Allah ta'ala da haka yanzu darul hadisi ta sake siyan wani barkeken fili wanda kawai student hostels ma'ana kawai wurin kwanan ɗalibai ne wane ya zo daga guru wane ya zo daga fatas kuma wane daga gombe wane ya zo daga ina zo ka yi karatu ko da wata uku ne ma'anar dahar ɗin kenan izan institute cibiya ce zo kai karatun aƙida to koma garinku sai a yi mishi guzurin kasusuwa da cd da littattafai to gashi nan tafi ana nan kuma sai a zo a loda waɗannan resources akan intanet kana can a garinku duk abin da kake bukata sai ka hau site ɗin darul hadis sai ka je ka kwaso ma'ana yanzu karatun nan da ake jama'a fa mun kawo kayan aikin da in har Allah ya taimake mu muna kammala ginin wurin nan jama'a wannan karatun da ake live yadda kake ganin shi haka za a iya ganin shi duk duniya baki daya za a harba shi nan take ana yin karatun yanzu mutanenmu da ke gari kaza kuna son karatun sai a ce ga yadda za a yi ga 'yan na'urar da za a makala muku kawai sai a zo a haska musu projector yadda muke karatun nan jama'a haka za su gan mu sa aiko da tambaya yadda kaga ake aiko da tambayoyi a guntayen takardun nan daga damaturu ne daga ina ne su aiko da su nan take kamar yadda kuke aikowa nan takarda ta fita mana amsa musu shine amfanin karatun da abubakar gumi ya ce mu je mu yi ai mu ba ya ce mana mu je mu karatu bane mu dawo mu aikin gwamnati ko mu siyasa cewa ya mu je mu ilimi a zo a yi addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka jama'a kun ji dai sa'adu dan abi waqasin kenan Allahu akbar suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya manzon Allah abinda nake so duk addu'ar da ne Allah ya karba sai manzon Allah ya ce mishi to ka rinka cin halal sa'ad sai kiyaye wannan dokar jama'a shi abin da burin shi duk abin da ya roƙa Allah ya karba sai manzon Allah ya ce ka'ida ɗaya ce kai kuma ka rinka cin halal shi kuma sai ya kiyaye jama'a ran nan sai sai na umar sai naɗa shi ya zama gwamna a ƙasar kufa za mu zo mu samu hadisi bayan shekara hudu ya rage 'yan watanni zai sauka sai mutane suka yi mishi kutu-kutu saboda sun nemi a ci kudin gwamnati famsat wane ne yaƙi sai suka ce a ɓata sunan shi a yi mishi sharri a yi mai ƙazafi sai aka samu wani masharranci mai suna abu sa'ada kawai sai ya rubuta takarda sai aka aika sayyidina umar ai a madadin mutanen kufa mu dai kam wannan gwamna da ka sa mana azzalumi ne ya ci kudin gwamnati bai iya sallah ba sallah azhar ma a fili yake karatu sannan matsoraci ne baya zuwa yaki sai na umar bai karanta takarda sai ya naɗo delegate sai suka tawo kufa ya ce abi masallaci masallaci ana sallah ana bincike duk inda aka je sai a ce ga gwamnan ku me za ku ce sai su faɗi alheri sai da aka je inda fitinar ta taso sai wannan mutum ya miƙe ce to mu dai tun da an ce mu faɗi saboda Allah to mu kan za mu faɗa aka ce to me jawabinka ya dubi tsabar idan sa'ad ya ce wannan gwamnan macuci ne wannan bai iya sallah ba sa'adu dan abi waqas ya ce abin da ya fi mai zafi kenan ya ce ba ƙauyen kufa ya ce mini ni dan birnin madina ban iya sallah ba ina sallah a zahar fili nake karatu ice sai mai ice sannan matsoraci ne baya zuwa yaƙi shi ne sa'ad sai ya miƙe ya ce Allahumma salasun bi salasin ya Allah ya mun sharri uku ni ma zan roƙe ka abu uku ya Allah to sa'ad kun ji ranar addu'ar da yake roƙon alfarma ya ce ya Allah mutumin nan in ya tashi ne don riya a ji shi cewa shi ma ya yi faɗa da gwamna ya burge ya iya Allah ina addu'a ka tsawaita ran shi ya daɗe a duniya ne maka addu'a ya Allah ka haɗa shi da fatara ya Allah ka haɗa shi da jaraba salasin bi salasin ana nan wannan mutum jama'a kawai sai ya jarabtu da me da talauci fatara ta kama shi ga 'ya'ya kwatsam sa'annan sai kuma tsawon rai har ya kai yana addu'ar ya mutu amma Allah ya ƙi karɓar ran shi sai makanta ta kama shi sai jarabar san mata da ya ji muryar budurwa ko muryar baiwa sai ya taho da gudu ga makanta fa amma yana bin daidai inda ya ji muryar sai ka ji yan mata suna cewa wanta kauce ga wanda addu'ar sa'adu ta kama shi nan yasa ka ji tsoron yi wa bayan Allah kasafi ko ba su maka addu'a ba balle su buɗe baki su maka addu'a sa'ad ibn abi waqqas kenan jama'a Allah ya ƙara mishi yarda shi ne kifar da gwamnatin kisra ta iran shi yasa za ka ji yan shi'a ba sa ƙaunar shi yan shi'a ce mushi suke munafuki ne don shi ya rusa gwamnatin bautar abin nan bautar bautar wuta ya je ya hau sama ya kira sallah ya sako ya kashe wutar kisra wadda shekara ta dubu ɗaya ba a batta ta mutu ba yasa yan shi'a ba su ƙaunar shi don su yan shi'a duk wani maguzanci da ake na bautar wuta da kafirci sun lallaɓo da abin sun dawo da shi to wanda duk ya rusa ta kulluma abin zagin shi suke in ka ji yadda yan shi'a ke zagin sa'adu dan abi waqqas sai ka ce me yayi musu shi rikicin aliyu da muawiya ma da aka yi sai ce ba zai shiga ba yace annabi ya ce mana in fitina ta zo mu janye hannunmu sai ya ki shiga kaga ashe ba ya goyi bayan muawiya ya goyi bayan aliyu ko ya a dalili shine ya ruguza ya ruguza gwamnatin maguzanci Allah ya kiyaye سعد بن أبي وقاص يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهط رهطا من ذا الله يتوكي كيوتا يبي ووس جماعة وسعد جالس سعد ينا زوني فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ذا الله يرغب كيوتا ووس جماعة سيكال ونمتم huwa a ajabuhum ilayya sa'ad ya ce cikin mutanen da aka baiwa kyautar ni na fi son wancan da manzon Allah bai ba kyautar ba ya fi burge ni naga yafi musulunci yafi sunna qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah malaka an fulani to wani fa da ka ketare shi baka bashi ba fa wallahi inni la arahu mu'minan ni fa ina ganin shi mu'mini ne qala sai manzon Allah yace aw muslima ko dai musulmi ko dai musulmi kaga manzon Allah yana ragewa Sa'ad ibn Abi Waqqas gudu game da tunanin da yake akan wani fa sakattu qalilan yace sai na dan yi shiru kadan sun magalabani ma a'lamu minhu sai kuma sanin da ne wa mutumin nan kai wannan fa da gaske ike wannan yana da imani sai wannan tunanin ya sake gallaba ta fa uttu li maqalati sai na sake faɗin magana ta ya manzon Allah me yasa baka ba wani ba ni fa ina ganin mumini ne qultu malaka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'mina me ya hana ka ka ba wani ya manzon Allah ai ina ganin mumini ne maqala sai manzon Allah yace aw muslima ko dai musulmi thumma ghalabani ma a'lamu minhu sannan sai abin da na sani na alherai game da mutumin ne ya sake rinjaya ta fa'udtu li maqalati sai na sake faɗin magana ta wa'ada rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya sake maimaita magana shi sun maƙala bayan da ya faɗi haka sai ya ce ya sa'ad ya kai sa'ad inni la uqtir rajula nakan ɗauki kyauta ko alheri in ba wani mutum wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu na fi son kuma wanda ban ba din ba khashyata an yakubbahu Allah fin nari saboda tsoron shi wancan din da na ainihin hana wanda na ba in ba a bashi ba sai ya faɗi muguwar magana da za ta kifa shi a wuta wato akwai wanda musuluncin nashi ya ne ba da gaske ba in an bashi ya tsaya in ba a bashi bai je sharri fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatuna to annabi cikin siyasa shi jama'a sai ya ɗiba ya ba wane a halin wane kuma gashi ba a bashi ba to abin da baka fahimta da wannan nassin kenan amma nassoshin farko na nuna maka cewa me musulunci yana da bambanci da imani martabar mumini ta fi martabar musulmi don haka sa'adu shi yana ganin abubuwan mutumin nan ya kai a ce mumini sai manzo Allah ya ce a musulmi dai bashi a musulmin ne ashe akwai wanda musuluncin nashi a bisa haƙiƙan musulunci ne amma bai kai imani ba ina fatar mun gane don haka musulunci maratib ne martaba farko faɗin kalmar la ilaha illallah ka zama musulmi martaba ta biyu sai ka ci gaba da ayyuka ka zama mumini martaba ta uku a samu cikakken tsarkin zuciya da yi dan Allah ka zama muhusini ina fata an gane sai malam yace wa rawahu yunus wa salihun wa ma'amarun wa ibn akhi zuhri an zuhri waɗannan malamai duk sun ruwaito wannan hadisi daga al-imam zuhri kuma wannan ainihin hadisi al-imam al-bukhari zai sake maimaita mana shi a can gaba a lamba ta 1408 insha Allah babban malami al-imam al-bukhari alamus sunnati wal hadisi yace babun ifsha'us salami min al-islami Allahu akbar yace babin da ke magana akan yaɗa sallama yana daga cikin musulunci ahli sunnan Najeriya alherin Allah ya kai muku ahli sunna su suka kawo sallama a Najeriya jama'a kafin ahli sunna shekara talatin a Najeriya ba a sallama cewa ke ahuwanku dai gafara dai masu gidan suna nan ahli sunna suka zo in suka ce salamu alaikum sai a ce ko kai ma dai shine wai sallama ma jama'a sai da ta zama daga cikin gurbatul islam a nan ƙasan nan jama'a sai da in kai sallama sai ce ya ko kai ma dai yaya ne eh sai ka ce shine ahlus salami ba wal islami dan haka yaɗa sallama yana daga cikin ayyukan musulunci jama'a ku ta yaɗa sallama kuma ku dubi alherin ahlus sunna da suka kawo abin aka ki suka doge suka ci gaba dai yanzu waye baya sallama kowa yi yake yi haka ne aha ahlus sunna suka zo da hijabi aka zage su suka doge yanzu waye baya yi ahlus sunna suka zo da niqabi ahlus sunna suka kawo makarantar mata ahlus sunna suka bude wa'azozi yasa ahlus sunna ku ne za ku ne duniya ta sa ido ku shiryar da ita in ahlus sunna ya lalace jama'a sai kowa ya lalace a duniya har me sai da kosai a bakin hanya eh saboda su ne za su kawo shirya kowa ya kwaikwayo jama'a yanzu har kiristoci sa hijabi suke kai har karuwa sa hijabi take yanzu ko ba haka ba don haka jama'a ku kawo alheri ku yi ta karantarwa cewa wai mutane ba su sani ba a'a kawai yaya za ku gabatar musu sallama jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu wata muguwar kalma a ciki amma muka rinka yin ta a ƙasar nan ana zagin mu sai a ce da ya zo nan sai da ya sallama da haka muka gane cewa ba cikin mu yake ba Allahu akbar hatta a aljanna jama'a ita ce gaisuwar 'yan aljanna illa kilan salaman salama 'yan aljanna jawabinsu kenan sa'an nan jama'ar musulmi ku dubi wani alherin Allah dangane da sallama jama'a yin sallama yana ƙara ƙauna da soyayya sannan yin sallaman nan fa yana sa duk mutumin da ya maka sallama ka natsu da shi cewa mutumin kirki ne ba mugun abu yake yi maka ka taɓa ganin ɓarawo ya sallama ɓarawo ba zai sallama ba to imam al-bukhari dai ce wa qala ammarun salafun man jama'ahunna faqad jama'a al-imana ammaru dan yasir ya ce abubuwa guda uku wanda duk ya hada waɗannan abubuwan haƙiƙa ya gama hada imani al-insafu min nafsika adalci kai da kanka ka zama kana da